لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Umar bin Khattab da yake nan sai da yake fi a cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba wanda yau 20 ga watan shida hijirar manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina biyu wanda kuma ya dace da uku ga watan da miladiya 2021 muna cikin littafin mu na Shadhibiyya wanda muna cikin babi na idgami mutaqaribaini a in Allah da ina ga zamu baiti daya biyu uku hudu biyar shida tunda ai ba masu wahala bane insha Allah yace waliddali kilmun turbu sahalin zaka shaza dafa samma zuhudun sidquhu zahirun jala yake cewa waliddali kilmun shi dalun akwai wasu kalmomi da ake shigar da shi a cikinsu wannan sai yake ce maka turbu ta'un kenan sahalin sinun zaka zalun shaza shinun bafa zalun famma sa'un zuhudun zayun silkuhu sadun zahirun ba'un jala zimun a ka'adatihi maimakon a ce ya bar baiti ba wata ma'ana to sai kokarin ya ga ya saka wata ma'ana wanda in ka haddace kana hararo ma'ana sai ka ji sun zo nan sai shura suke cewa kamar yana ishara ne zuwa ga jinjina ga sahal bin abdullah at-tusturi sahal bin abdullah at-tusturi suna daga cikin wato zahidai na gaskiya da gaskiya kusan ya rasu a karni na uku don inda ban manta ba biyu da tamanin da ‘yan kai rasu to shi ne ke cewa turbu sahalin wannan turbu ana a turab kenan turbu sahalin turbaya ko ƙasa da aka binne sahal bin abdullahi tusuri zaka ta tashi wato ta balbala shazar na ƙanshi wato in ka ce zaka kamar ka ce zakan na wuta ta balbala to ya yi balbala kanshi ya yi balbala ta kanshi yake cewa zaka shazan bafa kuma shi wannan kanshin ya yi tsawo an je shi wuri mai nisa wato suka ce anan kamar yana kinaya zuwa ga ambatansa kyakkyawa da yabo da bayan Allah suke masa wannan ambatan ki kawo kaman tashin kanshi ne kuma kanshin da ya yaɗu ya je wurare da yawa an ji shi sai ke cewa samma zuhudun cananka a can cikin kabarinsa akwai tsantseni da gudun duniya sidikuhu mahirun jala gaskiyan wannan zuhudin bayyana take kuma ta kuren yi al'amarinsa ma'ana ba zuhudu ba ne ba na ba a samu ba yauwa kasan akwai zuhudin ba a samu ba inda an samu kuma kaga sai ibin kwana da shi haka ne malam musa a kuku wani ya kalaba na isra'il to shi zuhudin nasa na gaske ne duniya ce ta biyo shi a guje ke gudu ya ta kwaikwaye wandansa da kwarjallarsa yana gudu kata same shi yanzu kuma mutum da yake ta danno a guje mutum ya bita in ya kasa samun tece to zuhudin nake Allah kyauta to ma'ana dai harufa yake so ya nuna mana sai ce walam tuddagan maftuhatan ba da sakinin yace amma ba a shigar da dalin mai fataha ba bayan ɗaurarren harafi waɗannan haruffa da muka zana duka dalin ake shigarwa a ciki ga misalai na kawo mana na rubuto kamar yadda malamai suka rubuta kun kada ce wani dali kilmun turbu sahalin kaga tawul ce ta farko yawa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka fil masajid tilka haka zaka in zaka wuce kaga anan kai me ka shigar da dalon a cikin tawo sai kuma qala kam labithum fil ardi adas sinin adas sinin kaga an yi mai an shiga da dalowa cikin musulmi sannan wal hade wal qala'il zalika wal hadiya wal qala'il zalika kaga annan an yi mai an shiga da dalowa cikin dalowa washe hishahidun min ahliha washe hishahidun min ahliha kaga an yi mai an shiga da dalowa cikin shino sai kuma tsane wace yi shahidin min aliya sai wakwai yi zama wace yi da ba min ba'adi zarra'a masatu min ba'ad zarra'a min ba'ad zarra'a min ba'ad zarra'a min ba'ad zarra'a kaga an shigar da shi من كان يريد ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا سيكما تريد زينة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة حياة الدنيا قالوا نبقص الملك نبقص الملك هذا نوع تكين ميساده من بعض ظلمه من بعض ظلمه من بعض ظلمه يعني شكرا دمي دالهم أتكين ظاهم وقتل داود جالوت يعني شكرا دالهم أتكين جيمه آه دار خلد باء دار خلد خلد خلد باء لهم فيها دار خلد باء لهم فيها دار خلد باء to kaga anan duka me aka yi duka an shigar da in ka kirga ta'un sinun zalun shinun badun biyar kenan sai fa'un sai zayun sai sadun sai ba'un sai zimu to kaga sun cika cimcim to wannan ka'ida ce ba wai iya wa'in ba duk inda ka same su za ka shigar sai dai ga togaciya sai ya ce walam tuddagan maftuhatan ba da sakinin bi harfin kagarin da ya ce walam tuddugam walam tuddugam ita ne addalu walam tuddugami dalu maftuhatan ma'ana halata kauniha maftuhatan ba da sakini irin duk lokacin da dalin ya zamo sakini a abin nan mai fata kai bayan harafi sakini ba za a shigar bai ce da harfi ma'ana fi harfin wannan babu ma'ana fi ma'ana ba a shigar da dalin mai fataha bayan sake da fi harfin bi gairi ta'i ma'ana fi gairi ta'i ta'un ce kadai za a shigar da dalin sakini a ciki wanda ya zo ba da fatin saboda me saboda baka da suna ma guda ɗaya ne yawwa sai ce fa'alamhu wa amala ka san shi domin ka yi aiki nan ga misali da na kawo yawa wahabna li dawuda sulaiman za shi kuma za shi garba ba za shi garba ba za ka sai ne dawo Sulaiman ba ba za ka yi ba saboda me saboda dalun fataha gare shi kuma kafin shi an samu me an samu wawun daurare otullin ba a da zalik ba za ka ce ba an zalika ba domin ba da ba da kaga anan an samu sukuni sai dalin mai fata ko ba za ka shiga ba amma ga min ba an zulmihi mun shigar anan saboda mai min ba ba di di shi kaga ba suri ne amma nan kuma ba da shi yasa ba shigar ba to yawa i'malu ala dawuda ba za ka ce ala dawu shukura ba a dawuda shukura haka za ka yi zahari kama kowa saboda a nan ɗaurarre ne wato abin da kai mafituhi ne ba bayan sukuni sannan wa'ata na dawuda ba za ka ce dawu zabura ba a'a sai daga sai dawuda zabura saboda me saboda abinda muka faɗa mu yawa wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha a'a ba abinda nake so ba a ita wannan ba'd tawkidi dole zaka shiga to kaga anan da gairi ta'i ta shigo ولم تدق أما فتوة بار ساكن بحرف بغير التاي كاغن ذاك شيغا بعد توكيدها بعد توكيدها wannan zaka shigar duk da cewa kaga abin nan sakini ne abin nan wannan din ya biyo to nan za a shigar ba wata matsala yawa to yawa min ba'di ma ka da tazigu min ba da maka ta zigu haka da mara musa ko ko dai ya zigu ne haka ne ko ai ina ga mu masu cewa ta ɗin aimun rinjaya yawwa ya ce ya zigu ala fasilin yawwa wannan tambayar ina shugaban majamu'ar asin shugaban majamu'ar asin a'a babban magana wai balan al'adu ake tambaya ko kuma balan ala ba kace malar ala yawwa yawwa to ka gani kaga ala fasilin ne ina shugaban majmu'a imamu hamza amma fa ai ina zuwa za ka gani ni ya manta ne ba kamar tun da wurin ƙashe na wannan kaga yawwa yawwa ina malam umar ya haya malam umar ya haya yazo? oh to malam abubakar umar harun malam isa muhammad inuwa mala isa eh yawa mala isa wane ne malam fasilin malam fasil eh malam hamza ne shi ke nan kaga ta fara zaunawa kaga da aka ce ya zebu ala fasilin kaga sun so karanta ya zebu duk sauran ta zebu ne to ashe ko tun da duk sauran ta zebu ne malam abu amr da ta unge karta malam su sai kuma tilmizul lahu kaga kake kartawa kaga to sai zuma min badi ma ka ta zebu kuma ma ittisarin sai suka ce wannan ma kwata kwata a qur'ani su kadai ne ba su da uku inda aka samu dalum mai fataha bayan sake daga shi sai tawo ba su da uku su kadai ne wannan to ina fata insha Allah mun fahimci wannan gaba yawa mhm to sai ce wa fi ashriha wannan zamirin zuwa ga mai ke komawa wa fi ashirin dal wa fi ashriha wa fa'u to daga muta'uha a cikin wayancan harufa guda goma da muka fada kun ga wani dali kilman turba sali zuwa ƙarshe kun ga guda goma ne muka zana to sai ce wa fi ashriha kenan a cikin goman dalin sai ce wa fa kuma sai kawo tsa'un to abin tambaya me yasa bai kawo tsa'un a cikin harufan da za a shiga da dalin a ciki ba tare da cewa mafitar su kusan ɗaya ce sai suka ce domin kakkafa ƙwar'ani babu inda aka samu dalin daga shi sai babu babu a ƙwar'ani shi sa bai kawo shi a cikin wancan goma ba mun gane ko kun bai magana a ko kuma ƙira ne akwai bincike sa'ada amare haka aka aka fada ni dai ba ni na fada malamai suka fada ba zan rufe kofa ina ciki bone zai bintiko ce gashi yawa malamai suka fada ba ni na fada ba to to sai ce wa fi ashriha wa fa'u tulga muta'uha a cikin wayancan harufa guda to kaga ta'un da ta'un ta'un da ta'un yanzu ai kaga shi dalin turmu ko to kuma za ka da tun daga muta'u'a to ta'un da ta'un wannan aida ma mata ma fina ne ko dai ya zamo sagir ko ya zamo kabir to kaga anan dole sai ka cire ta'un in ka cire ta'un sai ka sa tsawon sai take maka lissafin goma kun fahimci abin nake so in ce yawa to yanzu dai sun cika goma su da mutum ta'un mun sa tsawon to tun daga muta'u'a ana shigar da ta'un ga misalai nan الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ملائكة طيبين ملائكة طيبين هذا أنا أشكد كاوة تنطاع سيكما واتبنا لمن كذب بالساعة السعيرة بالساعة السعيرة هذا أنا أشكد كاوة أتكن سينو سيكما ذلك والذاريات ذروة يوا أعاذكم الله wadda take eh eh to matsalar abinda suka ce matsalar anan ita ce duk inda zaka samu wadadde ta'o ba sake da ba to zaka samu ta ce ta muhabbar ita kuma an riga ce ba za a shigar da ita ba oh kamar zariya ce ok haka ne eh wani ta ta fi sauki to ai ai riwaya ce tana yawa ce ta riga ta zo ai sai a karanta karanta haka eh to sai yawa yace kai wai ilif malakalu waduna kama fi mutakaffira eh bi arba'a shuhada bi arba'ati shuhada bi arba bi arba bi arba'a shuhada bi arba بأربعة الشهداء بأربعة to بأربعة شهداء بأربعة شهداء معناها دي أشغر تو سي كما والآدية ضبحة والعادية ضبحة سي كما والنبوة ثم وتأتي والنبوة والنبوة ثم يو أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم فقال والنبوة ثم يو سيكما إردن الزمرة وثيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة الزمرة yawma yaqumu ruhu wal mala'ikas saffa wal mala'ikas saffa eh an tsallake ne fa ba fa'o fa wai fa fa ta aka ta faɗa wani nubu wasu ma eh eh wa amir salihah thumma eh a to ai wannan duk wanda aka kawo ba hasari bane ba kawai misali ne ba hasari bane tunda kaida ta duk inda ka samu cikin qur'ani wannan ai kawai misali ne yawa yawa sai kuma za'un allazi tawaffahum mala'ikat zalimi anfusahum sai wa amilu salihat junahum laysa allazina amanu wa amilu salihat junahum fi ma dhaimu ko so to wannan kaga in mun kirga nawa kenan fa'un daya sinun biyu zalun uku shinun hudu badun biyar sa'un shida zayun bakwai sadun takwas ba'un tara jimin goma ka goma sun cika to sai ka'idar da zai faɗa to da yake walam tuddagan maftuhatan ba da sakinin biyar biyar ta'i fa'amal wa amala ba fi ashir ya aiko yawa sai ke cewa fi ahrufin wajhani an halala. to amma akwai wasu kalmomi na qur'ani wanda su kuma fuska biyu gare su kuma fuskan nan sun yi haske ma'ana ta hallalar wajahani wannan wajahanin sun yi haske ma'ana don ya nuna maka ba wani rinjaye duk wanda ka ɗauka kai yayi to sai ya ce fama a ummilu taurata ثم الزكاة قل وقل آت ذل والتات طائفة أنا فما حملوا التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم tunan fuska biyu ce me ya sanya aka ce in kun duba abin nan fataha gare ta kuma an samu sakini kafin shi da muka zo maganan dalun muka ce in yi fataha abinda ke kafin shi ya samu sukuni ba za a shigar ba kaunan wahida amma yanzu ita ta'un in ta zamo maftuha ba kabla ha sakin to nan waje har ne ko annan wanda ya fata kama salihi ma bakor kun bil tawra thumma lam yamiluha مثل الذين حملوا التوراة ثم كل شيء ما لا يكفي هو ما لسوسي yawwa ummidu tawre thumma kai wannan dai wallahi kake alazu bika wannan lafi za ta matsala wani ana ramba ne bawon Allah zai abdul basu yana ta karatu ka yi ce wallahi ya ji wani yaro da murya sai dai banta shi a gunsa duk abin da za a yi wannan kawai ɓanna ce duk ba abin da ya sani ba ala kulli hali to sai kuma wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytu suratul baqara ko wa aqimu salata wa atu zakata thumma kaga nan ma me an samu sakini kafin ta mai fataha sai kuma wa qul atizan wa azal qurba haqqahu wa azal qurba a cikin isra da kuma rum ko su guda biyu to haka ko dai ka ce wa'ati zal ko azal duk wanda kai yayi tunda ya ce wata hali eh a yauwa gara da kai wannan magana saboda magana ka ta yi kyau nan me yasa a ce aka ce wajahani ko ga ba fata bane shi in kuka duba yayi kama da wa man yabtani an share harafin karshe yace wa in menene can a cikin inda muka wuce na mutum mafila ne ka yabtagi majzuman wa in yi ku kariban kaga yabtagin nan majzumi ne nan ma shi majzumi ne tunda kaga menene fil amr ne wa ati wa azal qurba in kai la'akari da asalinsa za ka yi mai izhari saboda akwai fasil tsakanin su in kuma aka yi la'akari da alhalatun rahina haka za a yi da gami to sannan walta'ati ita ma walta'ati qa'ifatun kaga ishi ma ta'ati ne walta'ifa ko walta'ati qa'ifa to wa'annan su ne yake cewa suna da fuska biyu yawa sai yake cewa wa fi ji'ti shay'an أظهروا لخطابه ونقصانه لقد زئت زئت تنش ياك يجي كانتوا زي شيئا تو وفي زئت شيئا a cikin kalmar zi'iti kaga anan ya nufi akanta domin ya cire maka zi'ita shay'an imra ko nukura tun da shi wancan jita ne kaga mutuhi ne dama muzhar wannan kawai izhari ne kaulan wahida me yasa zai masa izhari saboda ta kunce ta al mukhatab mun gane ko to sai ce wa fi ji'ti shay'an a cikin ji'ti shay'an azharu sun yi izharin sa na farko da tsalibi in an yi la'akari da cewa ta'ul mukhataba ce duk da ba mukhatab bane muzakka sannan wani usanihi da kuma tawayar shi fi'ilin domin an shafe mai ainihin kalima yanzu in ka ce ja'a ja'a kagan awala wata mai fa'ala ko? to in ka ce jika a nan ka shafe mai ainihin kalima wakanan jiki ka shafe ainihin kalima kaga a nan an samu nukusani to saboda haka sai ya zamo an yi wato suka ce saboda idan yanzu ga ga an cire ainihin kalima sai kuma aka zo aka yi idigami to me za ka ce kwastarimar ta yi yawa an tsere kaza an shigar da kaza kuma yauwa to kaji gwani ce saban ya yi yawa aiko in ka ce za mu da rubutu tambaya bala kuma kafin sassabe sosai sassabe mai sassabe eh haka ne a ɗan kankare wani abu ko eh a'a sassabe baka zan shi ba wala ka sanu bai sassabe yawa kama a samu bishiya yau ba na zo ne tsara ya ce a samu dan bishiya a kanan Allah ya an kana ba kuma lawa yanzu wani wani ba ma guje a kawai yanzu wai baka san su sabe ba to zai tambaya shi kai ko musulmi ka san yadda mutanen mu suke da imani da abinci malamin tarihin yauki ba mu labari a wannan tarifa ce a abin da akwai wata mata ta iya karatu a wajen hadeja cikin azumi sai wani ya zo yake cewa iya karatu ya kishirwa ita kai yaro ake magana kishirwa ana aikin gero ya ce geron banza ta ce da daga inda na musulmi ne kai kake zagin gero yanzu ita da ba sai azumin ba ba matsala amma shi ne zagi gero suke suke tuhumman ma wai musulmi ne yake zagi gero sai sai to gero ya cika zaga suke na ina yanzu Allah kawai rike ka zaga saboda saboda imani da harkar abinci amma yanzu a ce abin ne kamar mala a sanin mala umar so su same ba Allah ya samu dace sassabe manoma ne suke idan an kusa yin ruwa sai a je duk wasu abu da suka fito wasu 'yan ciyayi wasu itatuwa duk a sare a sassabe su duk a gabake da a mai da gona fes da ai yaji yayi fasari to duk wannan wata abin irin ta tushiyar dawa da waye duk a cire ta in wani dan abu ya fito duk a kawar da su to wannan sai a ce an yi fasari kaji ma na sanu ba abu shi ake fasari ba eh a to wannan kuma sai an zo wajen eh to yi haka ne haka ne kware akwai dasan kalmar manta da gaskiya so abin da ya samu kan dan jefo yan bara'if dan bai bacci ya dan tashi daga bacci dai sai a wartsake so sai ce wa fi khamsatin wahiyal awail kha'uha eh yau haka ne ashe na manta sai ce wa nuqsanihi wato yake ta wa fi ji'ti shay'an azharu li khifabi wa nuqsanihi wannan dalilan guda biyu su aka izhari sai ce wal kasru li idgham sahala amma kuma shi idgamin ya sauƙaƙa wato kasaran ta sauƙa idgami suka fi domin ita kasara nauyi gare ta akan fataha to yanzu ita kasara kuma ita ta gaza maka idgami ma'ana yana so ya ce maka wajahari ne ko ka ce jiti shay'an menene ne kurani fariya jiti shay'an fariya jiti shay'an fariya ko kuma ji shay'an eh a to dama mana mana susi ai za mu zo wa yubdalu lis-susi kullu hamza masakan hamzin gairar majazumin himla ya kawo tasu wani sha'asittin wa ashirin ya sha'awa mahabbin zo ƙarshe saboda haka dai duk ba wanda ya zamo asali majazumi ba to wannan dama shi baya tunda in ka sha abin nan dai tunda alama ce ta da irabi wannan baya baya abin nan din yawwa kaga in tasu in tamsuka in tamsasku masanatun tasuhum kaga jawabu shart wannan ba zai ce tasuhum ba ba zai ce haka ba inna sha nafsi kaga shi kuma fi'il shart ne majzumi nan ma ba zai shafe ba amma da irin su ji ita zai ce ji eh laqad jita shay'an laqad jita na manta ban yi diga ne ba mana su sai kuna yi ko ko ba ku aiko kasan abubuwan ne na ku gashi nan duk mahabuta ta ɗin sun tafi to ala kulli halin to sai ce wa fi khamsatin wahayar awa'id sa'uha a cikin biyar din farko an shigar da sa'un su ne biyar din farko kaga da ta'un da sinun da zalun da shinun da zadun da sinun da sadun sai ki ta wafi hamsatin a cikin biyar wahiyar awa'ilu kuma su ne na farko sa'u'a mana a shigar da sa'u ina misali wamdu haitumarun wamdu haitumarun haka zai karanta wawarin sulaimanu wawarin sulaimanu dawud والحرم ذلك والأنعام والحرم ذلك والحرم ذلك والحرم ذلك والحرم ذلك هكذا كرمتا حيشيتم حيشيتم حيث شئتم حيشيتم حديث ضيف hal ataka hadith dayf hadith dayf ta kai me an shiga da fa'un qad takhassa bilahu fil bahr qad takhassa qad takhassa bilahu ما اتخذ صاحبة ما اتخذ صاحبة فلا ولدا to kun ga lissafi ya cika guda biyar to shi ne yake cewa wafin ne wahiyar ƙasa'uwa wafin sadi sun masinu zalun ta dakala o ashe na zuwa tafi kun sun ashe namanta ashe misali da kawai haka haifu daya warisa biyu har zarika uku haifu shi tun hudu ko zai fi a zabin nan wannan ashe misali ne guda biyu na mata ne wato yake cewa a mene ne wafi sadi sun masini zadon ta dasala a cikin sadin da cikin sinin to zadon ta shiga ana shigar da zadon a cikin sadin da sinin yanzu banda wannan misalai biyu kawo mana wasu misalai yawa haji a'a wannan a'a zalim muke magana a cikin sinu yanzu dai a cikin kafi akwai guda biyu fattakhas sabilahu wattakhas sabilahu a to banda wannan wannan abin nan ina zalim a cikin sadun eh banda yawa wannan haka nake tunani na saniya da na kafin ko to shi kenan ma an riga an gama kuka an yi hasari kenan zalun ya shiga cikin sinin su biyu a kafi zalun ya shiga cikin sadin su daya a ul'uhiya shi kenan mata fasa ibatar to wannan ina ga za mu yi kifa'i da shi daga ƙarshe ina cewa karatun manya yana da yan matsalolinsu na faɗatun aranta wato ni abinda kullum nake kalla zuwa makaranta irin wannan ko in ce wurin haɗuwa irin wannan yana da alkhairai masu yawa alhamdulillah akwai yan uwa malamai ba sai na ambata sunayensu ba kuma su ma sun san da su nake akwai yan uwa malamai wasu sun yi karatun su mai zurfi a gida wasu sun yi karatun su mai zurfi a waje zuwan da suke a nan gaskiya bai wuce a ɗan hadu da yan uwa a ɗaya da kewa kuma a tsara sanin juna ba akwai yan uwa da in ban nasu ba su irin waɗannan to ba na jin cewa sun rabu ba na jin cewa sun samu wata waya saboda me saboda na san su ma za su ma karantar da wannan abubuwan a nasu ɗaliban wani Allah ma sama da abin da ne zan yi ne na sun da haka ko ita alfiyar nan ko ita ma shafi nan gwargwadon gefe amma akwai yan uwa da ni na san rashin zuwan su an ka tsallake darasi to dole in dai ba su bibiye abin ba za su samu tawaya so ni ina so in ce ga Allah idan kun tafi amurka ta kunfi yanzu abin sha'awa tsarin magashi tsarin masu muka farin shaida karatun da muke yi wani daga sani umar kwaɗai muke zuwa a wata misali za Allah kuma sabar za mu je wannan karatun abinda za ku sha'awa ina jin za mu kai mu wajen ɗari da wajen 60 kila har daga nijar akwai masu zuwa kuma daktoci kusan kamar su ne ma za ka ce mu'uzzam a wajen ko kuma ka ce aikan kankan in ka dauki akwai malam kabiru maro mutum ne wanda yake mai rubuce-rubuce shi kansa yana tasa halka wadda irin wannan kutubus a ɗin nan da za ka ce abin nan sunan arba'a da sahiha ne sun gari ne muwaka da wane ne musnad za ka samu cewa shi shi ba da alaƙa da yake karantarwa yadda muke irin karatun da tsari shi tsarin da yake sai ya ɗauki lokacin wani gudu da ya samu ka kwana uku za a ce to za a yi kamfin ɗin ɗan uwa wani lokaci ko katsina ko da ko sokoto a wannan kwanaki uku sai an karance turmizi gaba ɗayansa ko abu dawo daga baki ɗayansa kuma shi ne mashirki a kan abu abin da ke so in ce tun da muka fara karatun nan da fasali bai taɓa fashi ba kuma daga zafare ke zuwa bai taɓa fashi ba mun so mu karatun nan tun 1909 zuwa da shekara nau kenan mun yi bukari mun gama mun yi musulun mun gama zumuna abu dawud ni zan iya cewa na yi fashi biyu rakin a wannan tun daga fito da Allah ya fashi sau biyu fashin farko ba ni da zaɓi da ita ce aka yi mun dutse an riga an buga an yi komai kuma abin nan ba su salo na wancan lokacin fud yana daga cikin mutanen daga shi yana jin nauyin su in zuwa wannan ta sa na tafi amma wala sai da shi a yi mun rikodin amma rikodin ɗin ba zai yiwu ba tunda za a fara kasuwa sun kusan goma sai wajen tara dare a tashi idan an zauna wajen karfe goma lokacin ma da yakan san yi jinkiri ko minti talatin saboda wasu sannan makara to in dai aka fara ba za ta zuci Allah tun daga kusan goma da rabin da ko goma sai azhar idan aka yi azhar ana dawowa za a zo a dora sai abinci ya zama rede sai a za a dan ci abinci to daga nan a dora kuma sai da azhar ana dawowa azhar kuma za a dora sai da rabi ta to daga nan sai a je a yi magariba ana yin magariba za a zuwa tsora sai isha isha ba mu a nan muke to zuwa na biyu da ban je ba zazzabi ne mai zafi kuma na gamsu Allah da ban je da na ta ba zai tuko motar ba na yi wanka na shirya ina da burin sai na je sai na ji zazzabin ya mun yawa da hakura wallahi bayan awanni sai na ji cewa lallai da na ne ba zai tuko motar ba abin da ke so in ce alhamdulillah mafi yawan mu da suke halartar karatun nan wallahi malamai ne limamai ne ba dole ne kullum in ka je sai ka samu sabon abu ba dole ba ne amma kuma akwai su ba da yan uwan za su faru da su kuma ko ba komai ka bai mutu wannan haɗuwar za ga san juna an shaƙo da juna ita zaune a zaune da ke yarmanci to abin da ya sa kawo wannan misali ni ina ganin musamman shi kafin sharifiya ba wanda yake bukatar irin majalisun ƙura'ani ba wanda ya bukata su irin kun mutumin da ya dauko takassusin akwai za ka samu ya dauko takassusin shi kankin kansa ko dai ka samu ɗalibi ne yana karatun a daidai lokacin ko kuma ya gama karatun amma kuma yanzu dole ya zama malam ko ya zaɓa ko bai zaɓa dukan faɗa ma ɗalibai wani abu a hannu suna ganin kamar da ba duka ce kun gani wallahi ku za ku yi karatun nan yanzu kuke da dama sun takwas kullum ta fitar ligar wannan kanan malami ko kai da ko makaranta kuma kowace matsala za a zo masa ta ilimin kira'at wani tambaye ka riwayar wani wani kira'an wani wani tausihin kalma kaza za ka wannan abin zai abin zai amfani kuma ka iya shi da biki domin da ka fita to wani ne zai zo ya ce malam ka ji mun ka gyara mu to akwai ɗalibai da yawa wanda suna gani kamar da wasa da wasa wallahi sai bayan mutum ya fito ya kai wallahi ba na ka faɗa mana abubuwan da ba mu yi zaton za su faru ba kuma yanzu ga shi kawai marasa yadda za su mutum ya ji dole ya zama malami lokacin da kake ɗalibin a lokacin da kake zuwa makarantar lokacin da kake ɗalibi kuma kamar da ke ta faɗa sau da yawa shi in dai ilimi ne ta wani malami ne wallahi ko ilimin tsalle ne in dai ka san inda za koyi shi kai shi daga kan abin da ke karantawa wani daga cikin magabata ina ne ko a cikin siyar a dajin da bala ne bala ne ba zan iya tuna ba shi dai wani malami ne sun dole almajiran su dan wata shekara tamanin ko ya haura sai aka sami kaman wani ruwa haka za a tsallaka to ɗaliban kowa zai iya tsallaka tunda kuma maji karfi ne amma malam ake kira ne idan aka ce za a goya shi ba za ka iya goya shi ka tsallaka ba to shi kuma ya taka ruwan ba a tsari to dama su suna ta wannan sake-saken a zo kafin su gama abin da har sai ya tsallake ya tsalle ya tsallake a sai suke mamaki ya shi shekara ke ma'ala sai ce ta'allamna hafi kibari hafiza Allahu da nafi kibari muna yara muka iya kuma Allah ya tsare mana har girma to in dai ilimi ne ko ma menene da yake zaka koya wanda ga tun malamai yake cewa tun kaga ana koyar da ilimin gudu to ka je ka koye shi ko dai wani za ka bi shi da kwato wani abin ka zai ba amfani ina to in ba ba haka ba ka iya aka bi ka ba za a kama ka ba a gani so irin wani abubuwan haka ne saboda haka ni ina ba da shawara musamman ga wanda suke tafasa sunan da Allah su daina ajiya akwai manyan malamanmu kamar yadda faɗa tafasa sunan ne wallahi ba sai sun zo ba akwai manyan malamai wanda in ban ga su bari ba da wata damuwa na san dama kawai suna zuwa ɗaga mai sato amma akwai wanda ka kuma sa da buƙatar abin gaskiya kuma mu sani malam mu sai sha faɗa mana wannan wallahi abinda Allah yake kalla zuciyar ka da niyyar duk lokacin da Allah ya ga himmarka da san abu in dai ba abin da na mahala ba wani Allah zai mata mukon da baka amma duk lokacin da mutum ya ɗauki abin wani wato shafa labarin shuni kawai dai in an samu lokaci a zuwan ba samu ba kawai ɗan abu kaɗan biyan da nake faɗa a makarantar dare alhaji amin fanta ta nafi da hullahu ta'ala wanda suka sai suna cewa masallacin gidansa ina jin watan zulkada ne daga dai cikin watan zulkada zuwa watan zulhaji akwai lokacin da sai an haɗe ko sai an rufe ƙofofin masallaci to duk wanda aka rufe da shi ya ta ɗaya kadar ta same shi to akwai wanda tun daga kamawar watan zulkada ko kwaya zai sha to ba zai yi da aka ba ta kwafe ba su ba a wannan kullum sai ya jami'a su ba tun daga zulkada zuwa ƙarshen zulhaji saboda a samu a rufe da shi to ashe ka ga wanda za ka sai ashe alherin duniya mutane ba sa saka shi da shi na sha faɗa har a hudu ba wanda suka san Alhaji Umaru mai bire da wanda ya gina masala da cikin Murtala duk wanda suka san shi a garin nan 1981 masallacin gidansa duk safe juma'a sahun gaba naira ashirin ashirin sahu na biyu goma goma sahu na uku naira biyar biyar kun san kiman naira ashirin a wannan lokacin to bari in faɗa muku san kiman naira ashirin na farko hayar da su ne biyu ne da kwanar jaba zuwa asibiti kuma a lokaci akwai hajji abin da kake sayan tuwon shinkafa za mu sayi tuwon su ne biyu ƙashin su ne man titi sai kayi daga sai ka sayi shi tuwon shinkafa ƙashin su ne man titi yanzu hayar da ba a kai su ne biyar ba ba kai su ne biyar ba to sai aka baka naira ashirin da kake ji matsayin naira ashirin a wannan lokaci bahun siminti naira uku da sule biyar bahun siminti naira uku da sule biyar har yanzu an baka naira ashirin to ina gaya maka wani dama in yi fito nan zai san da isha'i a sahun gaba in ma ba wani zai fita zai sa hudar sai kare wurinsa saboda haka ya samu wannan ashirin da so abin da ya sani kike kawo mana wannan misalin Allah ne ya mana wani fenti sai mun yi daga cikin zamu kai kanta da shi da ya ce bar su sai rona hayata duniya wallahi hayata duniya din nan sai ka ga cewa wanda bai bibi ta tabba shi da yawa dan dan karamin zazzabi mutum zai fitare mu kudi da shi warke a hanya amma zai iya dafa ya zuwa masallaci ya zuwa makaranta saboda ɗan zazzabi da ta kala kire wani ba wallahi ba kawai neman dace ne dace yake zato zai zo to sai yake zuwa kuma sai dace yake zuwa bai dai san ba kuma nan bai samu dace ba so ni dai ina faɗa mana wallahi haɗuwar ita kanta a san juna alheri ne ba nan karami ba kuma ni na tabbatar da cewa insha Allah ta'ala abubuwan da muke yi wasu abubuwa ne wanda za su mana amfani a nan gaba yin Allah ta ala to abu na ƙarshe da Allah ya yi haƙuri na musulman eh walla wannan shawara ta ka ta yi kyau kwarai da gaske abinda ba kamata in yi yanzu kenan a halin yanzu rana ita yau ba na gari Allah kai mu zan tafi gidawatin litinin don ana da zan kwana talata laraba alamis za ka rufe musa maka to sai mu sai dawo a rana saboda haka ba za ka tafi rana ta musu wata satin na sama amma na su na ta kafin nan kuma yan uwa abin da zan rufe da shi za kuma lawa kairan wala an yi hoɓɓasa wajen wannan kudade wani abu da ya bada sha'awa a rinjuna akwai wanda ya bada ma na watannin gaba wata biyu uku haka to wannan gaskiya ba karamar himma ba ce yanzu alhamdulillah sai ake maganan na ba na san na ka samu ko lissa ba kake to yanzu wannan takaddun nawa ne zan ba da aran su ga shugabannin majmu'at in za a dawo wata laraba sai a dawo min da ita ina aran ma a ba aran ma tasa gani ga tasa ɗaliban ga tasa shekana ga tasa dakta ga abin a dakta tasa dakta ba abin a wata tasa shi ma daga nura lawan gasansa so ya insha Allahu daga karshe akwai dan uwa Dr. Faruk yayi kokarin wake su wannan harufan na infiradi ya kokarin wake su duk da cewa dai zan dan sassaita wasu abun insha Allah a ciki amma dai ya wage su zan ma na zan tura maka ta wasu takardar sai a rubuta ta zai taimaka din da wannan daga alifin abaji din nan zai ya wage su to kaga kowane majmu'a shugaba da abu sun suka haddace nasu shikenan kuma kamar yadda faɗa kafin mutum ya tsaya a iya nasa tun da za mu tattarza sai ibn kasir za ta koma ta nafi'u nan gaba ta nafi'u ta koma ta abu amur ta mutu ta koma ta kisa ita kisa ita ibn amir haka abubuwa za su yi mutum ba zai tsaya iya tasa ba yake manufar da kawai zama duk mun haddace sauran abubuwan insha Allah da wannan shi ne Allah Allah ya dace da mu na'am